ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah za mu tashi ne Allah da sabon gaba ko malam ya cewa qala al-mu'allif rahimahullah wa ayyuma imra'atan wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu fa yu'aqabani illa minha shay'a إلا بولي وشهيدي عدل وصداقي malaki cewa duk wata matar da ta ba da kanta ga wani namiji ma'ana ta aurar da kanta ta ce wani namiji ta ba shi kanta ta aura mara kanta na fata an gane saboda haka na yarda na amince kawai mun yi aure da kai kuma su ci gaba da rayuwa a haka shi kuma yadda da haka ɗin ko kai aka ci gaba da aure to wannan hukuncin shi a shirar musulunci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ba ta halatta gare shi ma'ana aure baya halatta tsakanin mata da miji dan kawai ta tayar da ta amince ta gamsu ta ce kawai ina son ka na baka kaina shikenan ayi aure baya halatta domin daga cikin abin da malaya sa amma ya kawo wannan abin saboda ko ɗin su ƙungiyoyi masu aƙidu mabambanta da su ce ganin cewa ya halatta mace da namiji su yi maganar aure tsakaninsu su kaɗai su yanke wa kansu ƙudurin aurensu ba tare da saka baki na waliyin ita matar ba babu wani danginta a cikin auren kawai ta ce ina son ki kina so na za mu yi aure wala Allah a ce ta ce to ka bada sadaki ko ta ce maka ma na yafe ma sadaki kawai an yi aure shi ke to su suna ganin waɗansu a ɗuru ta wasu a ƙidin sun ce kamar haka ya halatta to wannan kuma haramun ne a shirya musulunci ke sama ne kawo shi a wannan domin a ƙudurin mutanen ahalin sunna baya halatta a yi aure sai an samu yaddar wali da ita mata ma'ana ɗaya daga cikin ko babanta ko wanda yake dai waliyin da zai tsaura mata aure sannan kuma a kawo sadaki in ma ba a kawo ba a ambaci sadakin cewa nawa za ka bayar a sadaki ko me za ka bayar a matsayin sadaki sannan kuma a samu shaidu aƙalla mutum biyu su shaida cewa wane ya auri wance a bisa sadaki kaza a faɗi sadaki ko ya biya yanzu ko sai nan gaba zai biya idan wannan abu ya faru to shi kenan ya zama an yi aure wasu kuma suka ce sai an samu karɓa da kuma bayarwa shi waliyin matar ya ce wa angon ko ya ce wakilin angon na aura maka wanci ƴata ko abu kaza ita ko a bisa sadaki kaza shi ango kai tsaye ya ce na karɓa ko kuma wakilin da ce na karɓa masa jama'a kun shaida ce mun shaida shi ke nan gama aure wannan shi ne asalin aure abin da ake yi da a taru duk dai ƙari da akan shaidu daga guda biyu ko ya kai mutum miliyan sannan a zo a saura a ce za a yi addu'a sai an yi kaza ba ana shiga zaure ba ko a shiga masallaci ko falo a yi a ce an yi siga to wannan sigar an gama ɗaura aure da wani abu zai faru bayan an gama siga kafin a dawo taron da aka saba a kira malami ta bayani ya addu'a sai wani abu ya faru aka tarwatsa to yanzu dai mata da muje auren su ya haɗu ina fata an gane wani addu'ar da ake yi ana yi da kawai tabarrukan don neman albarka amma ko an yi ta ko ba a yi ba aure ya riga ɗau ya sa mazan faɗa cewa abubuwa guda biyu zuwa uku babu wasa a cikin shi wasansu gaske ne gaskensu ma gaske ne da gaske akwai mutum ya ce maka na ba ka ‘yata wanci kawai na aura maka ‘yata wanci yanzu idan uba ya faɗa wa wani haka shi wanda za a aura a auren mai yiwa ya san mara ma yarinya ko ya san mata ce na au- na aura maka ɗata wancan kawo su daki na ran ka ce ta kono ma musu ana haka ba kawai turo kuɗi a jiki ko turo waya sai ta gahi in kenan aure ya ɗau kawai nima ta yi duk duniya ba ne su kunci auren ai an gama ai ba ya bar sadaki ba ba ya ta ka ba to dan me sa bar sadaki in ka je ka sayan kaya ka ce no wannan aka ce naira dubu sai ka ɗauka kuɗi ba ka yi magana ba kawai ka miƙa me kake nufi shi ke na yadda yake da ka ce na siya to ban ka ciro kuɗi na ba ka ƴata wance sai ciro nawa ka sa daki nawa zan ba ka koro ba kawai ɗauko wayarsa ko dubu goma ko dubu ɗari a biyu ya ce gashi baban sai ya karɓa aure ya ɗauri shi ke ai ba a buƙatar yadda ta a nan gurin musamman idan budurwa ce aure ya gama ɗauruwa yanzu abin da za mataki shi ne in ba ta amince da wanda babanta ya yi ba to haka sai an je gaban hukuma alkali shi zai warware wannan matsalar amma ba haka ba dole kai matar yanzu in za su shekara ɗari yanzu sai da a shiga wani kuma hukunci da na ba ta an gane to yasa shi aure a shari'ar musulunci abubuwa da ke nema cikin shi ba su da yawa kawai yarda na amincewa su ma'aurata idan a ce ba zawara ce eh Eh idan ana buƙatar shaidu a ciki, amma za ka ne suka yi, auren ya riga ya ɗauri. Idan babu shaidu kuma za a je a yi rantsuwa. Shi zai ce, ai, ka ba ni, na ba da sadaki, in baban ya ce bai bada ba, to haka ya je kotu a yi rantsuwa. Sun yi su biyu ko? Kama cewar da ya ɗaura mara aure, shi kuma ya karɓa, suka ce auren ya ɗauri. Tunda an faɗi sadaki kuma ga waliyinta. Shi ne babban jigo a cikin aure. malamai suka ce mata auren aka babu shaidu auren yayi sai dai an yi abin da bai kamata ba amma auren yayi sabani kuma ce an yi babu wali shi ko kore yanzu auren bai yi ba eh ba wali kawai ta ce na baka kaina kawo sadaki nawa ka kare min ka zaune na ka biya sai aka yi sa shi ma dan bariki ne sai ce ga dubu ɗari ya ta karɓa to aure bai yi ba don babu waliyinta wani aure bai yi ba shi ne malam sai ƙara a nan cewa inna la minhim yu'aqabani inna la min hashi'a in ya sadu da ita ko ya rike ta a matsayin matarsa ya taba jikinta kaga ai jiki haram taba jikin mace ba matarka ba ko ba mu haram ka ba to sai taba jikinta ko ya rungume ta ko ya sadu da ita a wannan irin tsarin to alƙali zai musu uquba bana zai musu hukunci na ladabi ko in alƙali ya kalli maslahar al'umma don a hana faruwar abin sai iya cewa ya ɗaure wannan ango wannan wanda ya gangancin shekara ɗaya a gidan yari ba beli. a idan suna sani da gangan suka yi ya zama zina amma ba san hukunci ba sai suka yi ba zina ba ne amma za a wasu hukuma kamar yadda mutumin da ya nemi mace ba ta gama idda ba an sake ta ko mijinta ya mutu da ta gama idda ba ya suka ɗaura aure ko kuma suka sadu da junansu a gane idan suna sane suka yi to haka sun yi hukuncin zina amma ba sani ba suka yi ko shi mijin bai sani ba ya ta yau da rehi ta ce ta gama idda aka ɗaura aure duk da gaba ka tabbatar ba ta gama idda ba za a zo a raba auren sai a raba auren sai ta yi idda ta ƙarasa kwanaki inda can da bata ƙarasa ba na farko inda ta yi misali jini ɗaya ne ya ta ƙara jini biyu ko ta tsarki ɗaya ne ya ta ƙara tsarki biyu sannan kuma shi ma ya sadu da ita sai ta ƙara idda ta shi ma ta ƙara jini uku ko tsarki uku sannan in suna son juna sai ƙara biyan sabon sadaki sai a ƙara ƙara sabon ɗaurin aure ciki ya shiga shi bai san bata gama idda ba sai ya aure shi ya aure ba zama ya ba kuma dan da ne dan sa ne ba an daura aure ba an daura aure aure ya bashi ya zama dan sa ne tunda ba zama da ita ba ba zama ba shi ya tsari mai kyau ita ta yaudara ko waliyin ta ne ya zama wawa ko kuma ya yaudara idan aka ce ka zama waliyi to dole ne ka san komai game da matar akwai abin da nake na ganganci ha kawai dan mutum Allah ba shi wani matsayi ko na mulki da kin samu kuɗaita ne sai ce za za a yi wa ƴarsa aure sai ce kai ne wali wata ran ma ya karɓi tsauraran sai ce kai ne wali sai ka ce masa a'a wata ran mun taɓa haka muka je wani aure sai ka ce in zama wali sai na ce a yi ba zan zama wali ba Allah zai kan mala isaka da shi ne waci ne kuma bangaren angwa da yaro na hagara san ai malamin mu ne sai ne abin da ya koya mana da aka matsa mutu to ni wani sunana ni ne wakilin wali ba ba ka bane eh baban yari an san wali wakilin waliyin yarinya shine wani kun san shi ko eh to ni wakilinsa ne ya ce a ɗaura auren yarsa kaza kaza ana gama aure bai wuce kwana kwana hudu biyar ba ko sati kawai sai ga wakilin malam ya tura shi ya je wai a kira wani an sami kisa auren kuma shi ma da ji aka da ɗaurin auren sai ka ce ai ma yana mata magana an ce akan me ne kaza kaza an ce ah ba ka ji ɗaurin auren ba sai na je mana baka ji na ce ni ne wakilin wali ba ya ce kwarai kuwa ya ce yaka zarce gurin wali ya ce kwarai kuwa salama a ga shi ya suka ce idan baka koyi irin waɗannan ba za ka rikici rikici da yawa yanzu kuma baka san kes ɗin yarinyar ba tana da ciki ba ta da ciki ta gama idda ba ta gama idda ba kawai ka ɗora mata aure sai kes ya faru haka yana tuhuma sai sa wuci ba ka ce waliyi shine uba kai tsaye ya zama akwai uba in ba uba kaka na gurin uba in babu shi sai a samu kawai dangin yawan matsalin uba kenan in babu wannan sai a dawo bangaren wanda ubansu ɗaya uwansu ɗaya da ita matar dan uwa shaƙiƙi kenan in babu shaƙiƙi sai a samu li'abbi wanda babansu ɗaya ba mamarsu ɗaya ba to zai zama waliyinta idan babu wannan ga ɗanta wasu suka ce ɗanta ya zama waliyinta ɗanta tare da cewa wasu malamai sun ce ɗa ba zai zama waliyin uwarsa ba wasu malamai amma wasu suka ce a zai zama waliyinta to haka ake sai an bi mataki in ba wannan aje wannan haka tukunna kafin kawai a sangartar da wali saboda kaga sai an baka wali ka ce a kai wakilin wali alwali tunda ba dangin ka bane saboda in abu ya faru ba gun ka za a zo ba ta tafi gurin wa wai babanta to Mm. Su fara zawarci. Eh. Mm. zai zo a ranar wannan kuskure ne kuskure ne a shari'ar musulunci kuma ya nuna da karancin ba a aiki da karatu a wurin akwai mai sauka ba wannan jaji akwai mai sauka ya gane wani ya nuna cewa akwai karancin aiki da karatu a shari'a idan aka saki mace mata kala uku ne a ɓangaren saki akwai wacce an yi saki wanda za a iya kone da shi saki ɗaya ya mata ko saki biyu ana ta masa talakun raja'i a wannan yanayin to ba wanda ya kamata mata ya kula ta ma ko ya ganta domin tana matsayin matar aure ce har yanzu saboda aka saki na ɗaya har ba an sake ta ba to sai ta mutu ita kan ta gama idda mijinta zai ci gadonta idan kuma shi mijin ne ya mutu kan ta gama idda za ta ci gadonsa ha gama ta ce kanan zakiyar sannan kuma idan ya ga dama ya huce saboda dama shaɗa ne saka shi wannan sakin zai iya cewa kawai na dawo da ita kuma ta dawo a shari'a kai tsaye ba wani ɗaurin aure a kaddara tana yin haila duk wata sau ɗaya sun yi saki ta yi wata ɗaya biyu har ta yi haila biyu kenan ko kawai sai ce bayan wata biyu na dawo da wanci ta dawo a shari'a shikenan aure ya dawo in dai bata yi jini na uku ba bata gama idda ba kenan haka saki na biyu ma ta wani bangaren matar da aka mata talaqur raj'i mace ɗaya kenan mace ta biyu ita matar da aka mata saki na uku wanda babu komai tsakaninta da mijinta saki ne mata ɗaya biyu uku haka ba komai ko to ita ma haramun ne ka je ka ce mata in kika gama idda ki gaya mu wannan ma haramun wasu kuma suka ce a ita wannan tunda ba damar koma gidan wancan to za ka iya mata juruwaye mai kamar wanka ya nuka ganin ki kina ta yawo ne ta ai saki mun gina ta fice ni saki kuma to kwanaki ma ba su kike ba ta yi ai na uku kenan ka amma nan yayi asaran mace wallahi to yanzu irin ku ba nan ku ba ake ba kaga baka ce kana son ta ba sai kuma kace ka ai wallahi ya yi wa kansa asara mu da irin irin naku ake ta neman zaka san nan mata masu kaza masu kaza kaga ta gane dai ka masa alamun kana son ta amma ita ma suka ce har ka ce mata a to muwa tawo ina ciki Allah ya hana sai mace ta uku matar da mijinci ya mutu kaga ba maganar ai aure ko ai ba ta da bare dawo ba ai to ita ma haramun ne ka je gunta a matsayin ka nuna mata gar da gar kana son ta in ba ta gama wannan wata hudu da kwana goma nan ba na fata ka gane da haka haram ne wannan abin da ake kuma haka shine a tambaye ka ma haka ce hakan sai ba yi da cewa bayan an gama duk wannan rurumar sai ga wanda a ƙarshen yanzu za aure ta yana auren ta da wata ɗaya ko biyu ta ga kuma ciki ne don wata hudu har kenan wani ma ne ya sadu da ita kafin abinka yasa na abin haramun ne a musulunci mai karatu ko wanda ya ji karatu in kaga irin wannan kai karka shiga cikin su ka rabu da su ci ta haukan su sannan kuma abu na biyu haramun ne idan mutum yana neman aure har sun daidaita da ita matar in ba zaura ce ta ba shi amanna ta yadda yanzu kawai za su yi aure an kai rukuni kenan to haram ne wani ya neme ta kwata kwata haramun ne in budurwa ce kuma yana neman ta an kai matsayin da ya zo nemi izini aka ce an ba shi izinin ya neme ta bayan sun yawance ɗaya biyu uku haka da sauransu sun gama maganganu sai baban ya yanke shawara cewa to yanzu an ba shi kawai an saka ranar biki lokaci kaza to wannan ma haramun ne wani da gunta ya neme ta wala ya hana neman aure akan neman aure amma in an kai matsayin an cimma sharaɗin yardar aure shi na ka hana a nema to ga mutum ya zulubai guda wajen biyu ke da ka haramun ne yasa kuma wannan auren ko an yi bai lastin ko ba za a daɗin auren mu domin an saba wa Allah a gudun neman auren ina fata an gane wannan su ne mata guda uku da kan maganar saki da kuma neman auren su da kuma duka haramun dole mutum ya haƙuri har sai sun ta gama iddanta ka duba don da mai mijin ya mutu ha gama dawa zai ba amma ta baka hana ka nuna mata karara kana son ta sai dan ka lokaci a na ganta gida ai mijin ne mijin ne ya rasu ya rasu ikon Allah ko sai ne mota kalma kenan ko ta to ai to ana ake wuya ne kai su gama idda ya za ta gishin ya aure ba ai irin kuma saukanci ka ka nuna cewa kana yaba kana santa so ne wannan kalmar babu laifi ko kuma ka haɗa wata kyauta ta musamman kawai ka aika mata gahi in juwa ne ta sanar da ake nufi to nan babu ne amma ka fito ka ce ina son ki kin gama idda ko ku fara soyayya kan ta gama idda na haramun ne Allah duka ya hana su ba ka sai mutum ya kiyaye matakin neman aure a musulunci kamar da muka sha faɗa ko da yaushe malamai suka ce yana koma wani lokaci ga irin al'adar yankin da kake rayuwa in bai saba wa addini ba idan budurwa ce kaga ƙa'idar shari'a shine kan ka mata magana ma sai kayi wa nemi izini a gurin mahaifanta wannan shine sayara musulunci ko ka nemi izini a gun mahaifinta kamar da wani uba yayi waye dabara wa ƴaƴansa yasu ba ya ce mata duk wanda ya tada ke tana son ki ki gaya mar cewa to bari in baka lambar wayar babana ko sai ta toba ni ko sai karba amma ba zai kira baya yau ba zai kira nan ba da gaske ke bara yau dan ta more ne kira haka yau isa sai ka ga ta ba da waya ko ba kira shi ba kamar da so da gasken fa bai taɓa ganin ta ba bai san yar waye ba sai ganta akan titi ya ji assalamu alaikum sai da lafiya kan da Allah in baki dawo ba ki gaya min gidan kuma kaga me yake so ki je ta mace to ni yar wane ce unguwar mu kaza sunan babana kaza assalamu alaikum ta ba shi adireshi ke to idan kana son zama lafiya ka bi tsarin suna ka samu matar kirki da zura ta gari daga wannan matakin sai ka dawo ka yi istikara kai baka fara soyayya da ita ba sai ka zo ka yi istikara istikara kuma a suna shi ne nafila ake raka'a biyu sai a karanta wata addu'a da manzo Allah ya karantar da ita ka je ka koya malami ya rubuta maka haddace ta za ka yi sallah ne nafila raka'a biyu sai ka ɗaga hannu ka karanta wannan addu'ar yadda manzo Allah ya karantar a cikin addu'ar ne aka bada gun da za ka kira buƙatar ka da za ka roƙa ko in ka bi istikara kuma a sunna ta manzon Allah ba abin da ake gani ba za ka yi mafarki kaga abin yayi ba ko ba zai babu wannan a ciki abin da suka ce malamai shine alamun istikara ta karbu ko ba ta karbu ba shine ka fara bin matakin neman abin sai ka kana samun saukin neman babu wahala to mataki na gaba shine bayan ka istikara sai kuma kai ka dawo gurin iyayenka ko kuma danginka in babu iyaye su da su ai akwai magabatan ka manyan ka ko ce wallahi na ga wata yarinya ne ta ce mun yar gidan wane ce ko kuma dama ka santa na ga yar gidan wane wane wane wane eh mun san shi to ina santa amma ban mata magana ba nake so ku duba ku ga ta dace an neme kaga idan zuri'a ne masu kima ba sanin ya kamata za su mutunta hankalinka kuma ya su maka nazari da bincike akan waye iyayen nata a bincika ma tarihin babanta in ba a sani ba tarihin mamata duk a gano domin ana gadon ɗabi'u da halaye to sai ga idan istikaraka auren akwai yiwuwar zai yi sai ka ji an ce maka ah wannan ai ba matsala wannan gidansu gaskiya ba su da problem din komai mutanen kirki za ka iya zuwa mu je mu je maka izini to sai su je su yi maka izini a gun ita iyayenta ko na ba ku labarin ai wani ko abokina ko ya zo ce babansa yana son wata yarinya yar gidan kaza kaza kaza kaza baban ya ce yar gidan wani ce ya ce eh to yar gidan wanta ce kenan ya ce kwarai ya ce in dai ta ga halin uwarta ka samu mata saboda ya san wata ce uwarta ka ga wannan alamun iskar ta saka kenan kuma hakan aka yi suna nan auren su na zaɓi shekara ta kusan nawa ga su ta masha Allah to haka ake suka je ka ga mahaifanka kai su kuma yake sun yi mamaki a gun naka mahaifan akwai ɗan wane wane wane ya ga ƴar ku wance wance na santa idan iyayenta masu suma hankali da kima ne in bai san ka ba kai din amma sun iyayen ka ai ba kullum bane ake samun ɗaya ba halin iyaye to sai ce to babu laifi na ga yi murna ku dan bani kwana zan shawara in bai san ka ba ko yakin sai da duba waye ke saboda abin da zala faɗa guda biyu game da neman aure a kula da addinin mutum yana bin addini da bisa tsarin ƙur'ani da hadisi a karantarwar sahabban manzon Allah da magabata sannan kuma ɗabi'unsa da halayensa bayan ya san ilimin addini da gwargwado kuma ɗabi'unsa akwai haƙuri akwai juriya akwai amana akwai jarumta akwai neman halal ko to ga da sai ba shi wata to za ta bude matakin za ga in dai ka bi wannan tsarin ka yi aure to in sha Allah ba za ka da dama amma ka kauce wannan tsarin ka yi aure sai da a hankali to da dama na sha baku misali saboda muna zama da manyan mutane tun da suna gaya mana da kuma malaman mu suka ce da yawa daga cikin mazaje a arewacin Najeriya aure ne ta kashe su aure eh da ne da aka gaya mun ni ma lokacin ina ban san ne ni ma ita aga ta malam aure kuma ce aure malam ya ce mu aure bello in ce ikon Allah to malam ta yaya aka ce mu yawwa haka nake son ka sai fara mun bayani wani saboda bai tsarin shari'a gun neman matar ba bai ga iyayen sa son wance a gidan wani ba sai bai gama soyewa da ita sun gama shakuwa sun gama kawai ko kai ko a mutu kawai sai zo ga babansa za a je a mun tambaya ne tambaya a yana a gidan wancan kaza kaza kaza kaza to kun taɓa yarda da ita ne ce a an yau shekara mu biyu da ita kaga ba ba tambaya na maka ba ke ba magana tambaya na maka banza Allah kaga a nan gurin idan babanka ya ce tun da ya san gidansu akwai dameji amma kai baka sani ba in ya ce maka rabu da ita kuma ya san halinka kai mai taurin kai ba za ka barta ba kuma za ka iya zuwa ka faɗa wa ma ita yarinyar babana fa ya ce a rabu da ke nisa zama ta gidanku ka san ma yara ma ku shi kuma ban sa ɗauki matakin tun da ka haiga cikin masifa kawai a bari ka ga masifa to ya ne ba illa ya ka ce a ni ba zan je ba ba matar aurenka ba ce to in yaro mara tarbiyya ne sai zaga gurin kanin baban ko gurin yayan baban ko gurin abokin baban ko malamin baban shi dai a zo a tambayi baba a roƙi baba yayi haƙuri shi kuma baban ya san faɗin illar kuma yana ƙaunar ka duk duniya ba wani ka kan babanka duk duniya mutum bai sai ƙaunar ka kai mamarka babanka duk wanda ke son ka a duniya bayan su yake ba zo ka shiga masifa to in kaya ya ce ba ya san auren ka akwai abin da ya hango ne ba ka hango ba to sai ka ki sai ya bar ka sai a ji a auren sai bayan shekara goma ko ashirin sai ka ga bala'i ya fara bullowa to shi ne ke kashe mutane wani ita matar ce ba ta fara maka matsala bayan kun jima da auren wani kuma 'ya'yan da aka haifa ne ya zama ka bala'i to wannan ciwon yanzu ko ba za a rabu da su ba shi kenan sai jininka ya hau shi kenan sai ciwon koda sai mutuwa amma in kin matakin da aka faɗa maka a shari'a ka yi istikara kan ka fara nemanta ka gaya wa iyayenka sun yadda sun nemi izinin iyayenta kuma aka yi auren to in sha Allah ba za ka yi damar aurenta Allah samu dace to mm. ya san halinka duk abin da ya tsaye ne in ka zo ga yake istikara da farko in da baka shawara akwai tsawarin matata ko ya ce ma kanwarta in da faɗa su ba da wani zan zan yi shawara suka zo ka istikara kuma suka ga kai iyayenka in kai istikara kuma ka biya suka yadda ai fine kenan ta shiga amma duk ba a yi wannan ba kawai zama ka ta wani bulbule ai duk damage ne duk ɗaya ne abin kowane auren da za ka yi da kana raye ka ɗauki wannan layin za ka ci nasara a cikin sha'allah ka ɗauki layin kar ka fara magana da yariya sai ka istikara sannan kuma ka nemi izinin shawarar mahaifanka kai kaga ma in suka ce maka ka barta kawai na ba ku shaku ba na ba ka san ba ku san kenan ba wani wahala amma bayan ka yi nisa da ita kuma ce maka barta ai akwai dan wahalar rabuwa to ka gani saboda aure akwai matsaloli da yawa a ciki saboda shi ne asalin jigon rayuwar dan adam duk wanda ya samu ala daga aure za galibi bai suka fita matsalar ba Allah samu dace to malam ke cewa an nikahu la yasihu illa bi shuru'i aure baya tabbatuwa ya inganta sai da shar'i yace min ha al wali daga cikin sharɗin akwai wali ko allazi yaqilu laha wani shi zai daura matar aure shine waliyinta wanda muka ambata dazu ko wa huwa al qaribu min asabatiha shine makusanci daga cikin dangin ta bangaren babanta ko baban ko kakanta ko kaza haka da muka je ambata da su yace qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cewa la nikaha illa bi waliyyin wa shahidayyi adl yace aure baya inganta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da waliyyi da kuma shaidu guda biyu ina fata kun gane waliyyin nan fa ba na ango ake nufi ba na matar ne shi ango ba a masa wali sai dai wakili domin zai iya zuwa in al'adar kuma ya karɓa auren da kansa ya halatta in a al'adar ku ana yi amma ga mu al'adar mu tunda akwai tsari na kunya da tarbiyya sai a tura magabata iyaye sai su zartar kuma sai a samu albarka ko ya ce fala limra'ati an tuqad nafsiha baya halatta ta tsaura kanta aure ita da kanta ta ce kawai na aurar ma da kaina kawo ta zaki kaza sai kai kuma ka bada to ko an tara shi an yi auren auren da ba saboda babu wali ita ba a bata damar ta tsaura kanta da kanta aure ba an gane ko dan la budda an yuqada laha waliha wajibi ne waliyinta shi zai aura zai aurar da ita kowaye ma a cikin waliyanta wani lokaci ko ƙarinta ne zai ɗaura mata wani in abu ya zama haka ƙarinta ne uwa ɗaya uba ɗaya ta fi shi a shekaru zai iya zama waliyinta ko yanzu da haka kuɗa ma har ɗanta za a yi ya ce fa na ɗaɗan nasiha ko in ku ta ɗaura kanta aure fa ta ha fasidi wannan auren ba aure ba ne fasidi ma'ana bai yi ba a musulunci auren bai tsauri ba ba wani ta ɗaura kanta aure ka ji a nan irin waɗannan abubuwan ne tura suka ɗauka suka ce idan mace ta yarda da kai a matsayin tana son ka za ku yi rayuwar aure ko za ku yi kaza kawai shi kenan ku yi rayuwar ku ko kina sai ga mata a wurin wannan NGO din cewa kina da yanci haka suke cewa ko me yanci a nuna miki bijirewa iyaye har ka ji an waye gari ta kai babanta ƙara kotu domin tana so ta auri wani to me zai ga kara sai ka ce a na ce ba na san ya ce ai ba matsala ai ni dai ba na daura auren ba a nemo ne daura to ba yake nan ba ba wani wahala a ciyayi akwai wanda aka shi kota irin wannan kitso in to ya ji ya yi laifi amma zai jajar abin da aka faɗa masa a kotu amma a zuwa alƙalin shi ma ya rubuta daga yanzu da ake maganar nan ba shi ba ita ba ita ba shi yanzu da garantin ya koma gida duk abin ta mallaka ɗaya da a gidansa ya ta fayyada kuka ta ce aisha to me rage kuma ai da ke ce uban kanki da kanki saboda ka ai la ana wala anti ko da wasu ce ai suka ce daga cikin masu ilimi suka ce idan kana so ka yi aure ka samu nasara shine a samu yarda daga mutane kuɗi duk mai so ya samu nasara a aure to ka samu amincewar mutum hudu ko biyar hudu shine banda ita mata da zaka aura ya zama tana son ka kenan ko kada ka yarda tare da mata son ka wannan hauka ne ko da wata ka yarda kuma ko kuna sai zance da yara kuna zance kuna shigar kuna komai inda ce maka ba na son ka ba wani wasa kawai ka ce ba ka son ta kai ba ba na son ka ce ni ko ba na son mai saituwa aikin kewar kai daga da gaske don babu shi so ba a wasa da shi kuma ƙi ba a ɓoye shi na bata an gane to bayan tana son ka ya zanto babanta yana son ka mamata ma tana son ka kuma kai babanka yana son ka mamarka ma tana son ka haka hudu ya faru to don aka samu babanta yana son ka mamata tana son ka amma kai babanka baya son auren iyarka tana so karka yi auren in kuma ka ƙiji ba za ka rubuta ka aji kuma haka idan aka samu problem cewa iyayenka suna son auren ka kai amma a gidansu babanta baya son ka kuma ka sani to karka yi auren shi ba saboda girman haƙƙin iyaye akan ɗansu wannan rashin son da yake ma sai an samu jarabawa a cikin aurenku da kai da ita sai ka ɗauki hanyoyin bata dabaru ka zamar da kanka karka damu ka dunkula tambayar ban ta da ba ne tambayar ka la haula wala quwwata suke aure to kaga ga ai karatun mu yazo auren su fasidi suka dawo ta yi aure ya rasu karamin namiji ne Allah ya ɗansa a tuni wani abin ta da hankali me yau na fita da hankali ba daidai ba ne aya ce ɗa ya kashe uba domin kana rayuwa kafin ɗan baka san shi ba kana rayuwa ka normal a ranta ba kafin jin daɗi a lokacin to kuma zaka da shi ya zama alaƙa da ranka ai kuskure ne ta da ta jira bala'i na fa zai same su saboda ba mu yafe musu shi sa in dai aka samu iyayenta ɗaya daga ciki baya son ka kai kar ka yi auren in kuma ka samu iyayenka ne ba sa son ka yi auren kai ma duk mai son cin nasara a aure to ya samu yadda mutane guda shine iyayenta biyu iyayenka biyu in kuma ɗaya baya so ka bar auren shi kuma zaman lafiya ka ɗauki hanyoyin da ka zame kai ka huta Allah samu dace ko yace balla budda an qabla hawaliha eh magana ne ko oke ba magana bane yace ina nake wa hadha madhhabu jumhur ahli al-ilm yace wannan magana ce matafiyar mafiya yawan malamai masu ilimi cewa idan mace aura kanta aure ba da izinin waliyinta ba auren ta fasidi ne auren bai yi ba bai dauri ba yace wannan halafiya annahu yajuzu limra'atin an taqaddam nafsiha amma a gurin fatawar imamu abu hanifa na fata an gane yace yana ganin ya halatta mace daura kanta aure babu izinin waliyi ko yace fala yasrahu alwali yace shi a gurin sa ba dole bane haka ka wali yace lakin hada madhhabun mukhalif lid-dalil malisu amma wannan fahimtar abu hanifa din Allah saka masa da alkhairi Allah ba shi lada, Allah ƙara masa yarda da rahama ko Allah ƙara masa rahama, amma kuskure ya saba wa dukkan dalilin shari'a. Ina fata an gane. Dalilin shari'a gaba ɗaya sabawa, saboda ka ba da hujja ta ilimi ka yayi wannan abin. Na ka wannan ra'ayin haka ba za a bi su ba ke. Ya ce wani ma alaihi aksaru ahlul ilmi kuma ya sabawa tafiyar mafiya yawan malaman musulunci malaman ilimi na musulunci ya ce wani annal mar'a domin ta mace fasiratun ya ce saboda tana da gajeren tunani kwakwalwar ta karama ce farub ba ma ta'allaku da rajulun da ya suluhu laha sau da dama ta son wani mutumin da bai dace ma da ita ba tana son wani kamar ta mutu amma kuma kwata-kwata bai dace da ita ba waye zai gane bai dace da ita ba shine waliyinta idan mai hankali ne kasan su ma iyaye yanzu duk a cikin wannan 'yan shekarun sun zama su da hankali da yawansu wai shi wani ya ɗauki yasa a matsayin wata wata annoba a gidan shi da haka kawai an la an lake wani fito neman ta daga an ta samu miji kawai shi shi ce ba ruwan shi da mai miji kawai sai mata aure a wanda ya ci amanar yasa dole kai ma ka lura da abubuwa guda biyu a gun mai neman auren yarka addininsa da kuma amanar sai da ba a wani hadisi a wani hadisi kuma da halayensa kai ma da za ka yi aure dole ka lura da addininta da kuma halayenta ina fata an gane za ta rika san wani amma za ka ga tana san wani kamar ta mutu ta gudu tafi nan ta ce ta yi kaza ai ta bala'i da ita a ƙarshe ai auren to ko wata uku ko ba su lafiya ba ba ana yi ba baban ce ta kin gane karki je ka shiga duniya ki zama karuwa saboda tausayi da kauna da yake mata ki wannan nan fa akwai matsala fa ta ita dai ta ji ta gani yanar ku je a ɗaura auren amma ba kumfulan duk abin da ya miki ku tsaya a ci karki kamun ƙaras kada ga an yi auren wata uku wallahi wani ba za a yi ba da yake shi ɗan iska ɗan iska ne laraba suka ce alkalbu kalbun walauta da kannaba ko mai kere zaki sai ya ci kara sai ga kawai fara walakanta ta to kuma dama an hanga mata wannan abin ita bata hanga ba yasa suka ce ita ya mace tana da wani ɗabi'a wani hali wani ke ba mai dogon tunani ba za ta na ƙaunar wani amma bai dace ba da zama da shi a matsayin miji to waye zai gane haka ce waliyinta ya ce wala saluhu ni usulatiha kuma dai tana son wani amma bai dace ba ga familinta saboda an san ɗabi'unsa da halayensa ba mutum kirki ba ne to ta ɗauko shi a matsayin siriki a gidansu ba daidai ba ne amma kuma saboda tunaninta ita kawai ya birge ta ai ya iya kwalliya ne wata mata tana samun saboda kawai ya saka hula ne ba wanda ne ba ya saka ce a shari'a idan yarinya tana karama to uba ne da zama mai sai ta kwakwalwarta wa za ta aura yana nuna mata abubuwa a hankali ya mata aure cikin salama to amma yanzu an waye gari tun tana karama nazari primary secondary duk tana kan titi ba ta da control to haka ba ka da wani doka kan ta kai ma ta gama soyewa da waɗansu samarinta ba za ka yi hana su a lokaci in kuma kita ka raba su sai ga an kullo da wani bala'i shikenan an shiga bakin ciki kuma to sai a kiyaye irin wannan abu da ka matsayinka na uba sai ka ɗauki matakin kula da yar tun tana ƙarama da kiyaye mutuncinta har ta fara kafin a fara maganar ba san ta kai matsayin aure don ta samu kamar ta aure cikin salama da ya ce li an laha sahibatu ne a haɗi fatun domin mace tana da ɗabi'a na gajeren tunani ita kawai aiwa ne ya burge ta ya iya diresin ya iya tafiya ya iya waya ya iya kaza shi kenan kawai ya burge ta ba wani tunani dogo ga shi ɗan gayo ne amma ba da sana'a haka ba za a aure shi ba sai mu zalla an zo masa da mata tana son waɗansu take na samu zawarawa guda biyu da wani da wani sai su sun ga wannan nan karki aure shi mutum ne mai fushi dukan mace yake wani kuma duk da kina ganin mutum kirki ne ya iya soyayya ya iya kaza amma fa su'ulukun la mana lahu ba yi da sana'a to zaki cin bayani ne ai ba a yi cin bayani dole sai an fito da abinci suka ce abu guda uku ba zama ɗaki da amarya da ango da yunwa dole ba zai yi ba dole a fidda yunwa sai a bar amarya da angonta ko kuma ango ya fice ya tafi nemo abinci ko a ba haka za a yi ba dai ka tafi gidan zai ka tabar shi da yunwa su tana yi su ulukun ne to koma gidan babansa to duk mutumin da bar sana'a ba za a ba shi aure ba wasu malamai suna ganin cewa haramun ne ga mutumin da ba da sana'a ba zai riƙe mace ba haramun ne ya aure saboda ciyarwa ai wajibi na fata an gane zaka dole a nemi sana'a kenan ko yace wannan da ratin ko ajila kuma tana da gajeren tunani za ta ga abu kawai ita ai ya burge ta za ta ga ai gashi nan ma har sun yi aure ta fara ne iska ta fara tunanin banza da shirme kullum ta kwanta bacci ko sun tana mafarki sun yi aure sun haifi yan biyu ga sunan a wani katon gida to ta ba shi da kursisi ba shi da sana'a kuma ta ga ba su yi buke ya ce rizalika rudda ne eh rizalika ko rudda al'amur ila wali sai aka mai da al'amarin ita mace zuwa waliyinta shi ne za a mata wa za ta aura domin idan ka je gurinsa kana neman auren yarsa idan uba ne mai hankali kowace ne uba mai hankali to da farko sai ya tuna bincike akan ka kai din waye wane inda san ka ba tun yanzu gari ya girma zai tambayi haga mutane da Allah wane kaza kaza ya labarin sa duk da kake son labarin sa a gasho a yau daga nan zuwa kwana biyu uku zaka ga masan labarin sa sai ka biya kuɗi ne maka labari mai kyau kuma ta bangarori jiwa ka samu ruwaya kamar guda uku to don ka zo ka haɗa ruwayoyin gaba ɗaya za ga ana daidaito akan waɗansu abubuwa don ka ga wannan shi da ɗabi'arsa ce a wannan ai ni'imar ustazu ne ai mutum ne ahli sunna dan agaji ne yana noma yana kasuwanci yana da sana'arsa ga haƙuri a kafin qur'ani ga mutunta manyan mutane ba sai a bashi mata ba ne da ana bashi mata bai da matsala sai a a a a eh wannan binciken da muka yi mutum ne mai son kwalisa dan gayu ne dan kwambo ne ba ba dan dan crypto malin yace ko malin yace ko zai ma yana dokko na karnuka ya jiya to zaka ba yarka yanzu nan bayar sana'a fa kullum yana buga abubuwan shirme sa to ke ya ce to dama kai ci zaka shawara zaka daga ce to wannan maganar da kuka kawo min ta wani eh da Allah na gode na ji daɗi alhamdulillah ala saka amma a bashi hakuri saboda na mun samu ashe akwai wani bishi ma turo ta hannun wani abu na dinmu daban sai a dai sai a rushe karatu haka da ma bai zo ba bare ta an walakanta shi ita ba ta gan shi ba bare ta shaƙu da shi saboda gidanka akwai tsari ba a fita a gidanka da saninka ba a shiga sai da saninka ɗarka ba ta yin alaƙa da mutane sai da kasansu zai ga ka samu sauƙi gurin yi mata aure insha Allah Allah samu dace yace wallahu jalla wa ala yace to don haka Allah sai maida al'amari zuwa ga su mazaje yace ka dabar rijal bin nikahi ai Allah da tashi magana akan su wa za su aurar da mata ai maza ya kira ba mata ba ina mata an gane inda Allah yake cewa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum ku mazaje ku aurar da waɗanda ba su da aure daga cikin ‘ya'yanku ko kuma abin yi wuli su ku ne za ku aurar da su sawa'un budurwai ne ko kuma zawarawa ne sawa'un namiji ne saurayi ne ko kuma goro ne wanda ta yin aure mana ku maza hagana ta ce ku ne za ku aurar da su ina fata kuna ganewa kenan kaga uba ne ko wakilin uba shi da haƙƙin aurar da ‘ya mace faga kenan sai Allah kira shi da wani domin damar ta shi kuma zai lura da abin da ya kamata yi kafin ya mata auren o ya ce to ha za ki ɗabdin rijali ha ga shi Allah magana da mazayi ba da mata ba fa amara rijali bi bi inkahin al'ayyam sai Allah ya umarci maza ne su aurar da waɗanda ba su da aure a cikin zuri'arsu mata ke aka ce maza su aurar da su kana da 'ya'ya mata sun isa aure to ya halatta a sunna ka nima musu maza ma da kanka ya halatta ga wani mutumin kirki sai ka kira shi idan ya fahimci rayuwa wayayye ne ya san addini ba zai dauki abin a matsayin cin zarafi ba ko kuma wulakancin yar ba sai a masa bayani na yaba da hankalinka ne akwai atawancin kana so ka je ka ganci idan mutumin kirki ne to zai ji daɗi saboda zai ga cewa ah yanzu shi har an yarda da hankalinsa an mutunta shi kenan to ga zai je aure ta in Allah kaddara auren sai ga an yi aure zaman lafiya ya halatta saboda ga sayyidina Umar bin Khattab yana da ya da na Hafsa ko bayan ta zama da bazawara sai yazo da kan sai je gurin sayyidina Abubakar yace ya Abubakar ga ya ta Hafsa ta gama idda an sake ta ko za ka aure ta haka abokin sa ne fa Abubakar shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba Umar shi ma ya shiru suka tashi a haka bai ba shi amsa ba ya da gurin da aliyu shi ma ga abokin sani ya ce akwai ya hafsa ta gama iddata ko za ka aure ta tunda kai mutum kai ne sai ce wallahi a yanzu ya umar ban da sukuni yin aure na gode ala saka da alkhairi amma a yanzu wallahi ba ni da sukuni ne aure a yanzu so sai daga baya sai manzon Allah ya turo yana son hafsa abu ga ta ce umar to umar zo mana da ka gaya min magana kan hafsa ban baka amsa ba ranka ya ɓaci ya ce ƙwarai da gaske ya ce ba na abu ne ni na ji manzan Allah yana maganar ta kuma ban so in faɗi wani sirrin manzan Allah ya sa na ƙi na baka amsa amma da ba zai aure ta ba ni zan aure ta haka shi kenan ko to haka kenan ya halatta shi uba ya nemo wa yarsa wanda zai aure ta babu laifi wani a musulunci amma ɗabi'ar mu ta wasu fulani in mutum ba mai tarbiyya bane aka masa haka sai ka da wata dace kida ka mutan hikima banza gwanjo ya wadanta to haga wani rahin tarbiyya in aka maka magana akan auren mace ai kimanta ka akai kamata ya kai godiya ko da ba za ka aure ta ba ka gode wanda ya maka wannan kuma ka ga da kima saboda ya da hankalinka ina fata an gane Allah samu dace yace to na ko miki ya ni alladina yasalahum alazwaj abinda ake nufi shine ku aure da wanda ba su da mazaji a cikin ƴaƴan ku mata ko wanda kuke waliki yace wal hadisu kuma ga wani hadisi ma yana ke cewa la nikaha illa bi wali wa shahidai adl aure baya tabbatuwa inganta sai an samu wali kaga namiji ne wali ai ba mace ba kenan haƙƙin aure da ƴa mace duk girmanta shine sai waliyin ta yi ko bazawara ce ta girma to in ta gama shiri da mijinta din ya ta ga waliyi akwai fa wane wane wane wane yana nema na cikin zawarawa nawa kuma na ga kamar mun fara daidaita da shi to dan yana da wani abu mara kyau game da shi sai ce a'a wanci wannan karki aure shi sai yanzu ba yarinya bace to ga halinsa ga halinsa ga halinsa ya ta faɗa masa duka halinsa a gaya mata kamar da suka ce malamai ko yarka ce budurwa wani ya santa in kai da hankalinsa yanzu za mata bayani cewa akwai wani zai zo gunki yau ko gobe amma wane sunansa dan gidan wane ne ku dole sai an faɗa mata sana'arta sana'ar ka kai a gaya mata ko sai mata ai ga sana'arsa ko mutumin kirki ne mun yaba da halinsa kuma gashi gaskiya a bisa dukkan halamu ba karamin dan gaye bane ya iya wanka kuma ya iya talk duk a kora mata jawabai haka kuma ya zo tana da wani bayanai a game da shi wanda daga ya zo ta tana fara kokarin ɗaura bayanan da aka mata game da kai akan maganganunta idan kai Allah ya sa hamson gaye ne kana zuwa ka sai raka daya ko a zai idan mutum irin shi ustazin kauye ne kai tafi da wani katon asuwakin sa gurin zai waje ne mal ustaz ya ai wato inna Allah ta'ala babu ne amma idan ka je babu ne kira zuwa ta fito sai ba sallama gaisa to sai ka dauki salo ne za ka yi kokarin jan hankalin ta ko da bayanai masu gamsarwa da maganganu masu dariya ko ba ka bane da barkwanci da kuma iya jawabi ko da ka takaita lokaci sai ka tafiya kar ka da lokaci karan farko sai ka tafiya eh haka yake wata domin da ka tafi da tana ta tunanin tana warware bayanan ka kwalwata to in ka ƙara dawowa haga yanzu kuma ana so ka dan me yiwa an ka karbi kenan ya zaka tafi har yanzu ina da dan wani uzurrata ne ko hagan kai saba gobe kace mata ai ina da dan wani commitment kaka ne wata ko eh wala a ba ka ce in kai saba gobe kuma kace mata ai da na koma gida jiya na kwai ina tunani a kanki ta ta kalli hulun saka eh to hadi dai sai ka dan iya ka iya mana kuma ka iya barkwanci sannan baka da rike rike lokaci karka saba da riƙe lokaci Allah sa mu dace eh kuma ka iya kyauta ne kyau ka yi shi da gift na soyayya zuwan da zaka yi na biyun ka ka tafi da gift na soyayya akwai yadda ake shirya musu ko kakka da gurin yan koli su koya wa ke yau za shirya ma gift na soyayya yace magana ke cewa fil hadisi ayyuna imra'atin nakahad bi ghairi ibn waliha fa nisaha batilun batilun batilun ثلاث مرات magana ke cewa duk matar da ta yi aure babu izinin waliyinta aurenta bai yi ba bai yi ba bai yi ba haka tambayar da kai miji baban ta ce ba zai aure da ita ba ta gudu ta bar garin gashuwa ta tafi kaduna shi kuma mijin shi ma da ke baya bai san da iyayensa ba shi ma ta shi suka tafi tare to wannan auren batilun batilun batilun haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to haka mutum sai kiyaye duk wanda ka nema aka samu akasi kar ka yi wani damu kar ka tada hankalinka addu'ar da kai ta istikara ce Allah ya ga cewa bai dace ba sai hana ka ita me abin damuwa ce wana in suna da ina ka irin wannan auren ba izinin wali to ai suka ce auren ma da yi ba eh sun zama matsala mana akwai matsala sosai ma sosai ma babanta ya iya ɗaura aure aka ta rikici to yadda da kotu aka je in aka je kotu waliyil amri ne haga ya ɗaura aure to wannan aka haifi aya aya ne ba yan zina bane amma dai da kai da albarka kun raba gari a raba gari saboda girman haƙƙin iyaye ba ƙaramin abu bane iyaye manyan mutane ne a musulunci duk mai son gamawa lafiya to yana faranta wa iyayensa su labu lafiya ƙalau suna masa albarka amma in ya samu akasi yana bakanta musu rai to zai ga bakin rai kuma akwai mutumin da babban mutum ya kai shekarar 80 ko 90 ma wata ran da wani kai fara cewa yansa yanzu nake na damar auren uwarku wallahi yace babana sai da ya hana ni yace saboda yarinta a lokacin ban gane ba yake ta faɗa yana kuka da hawaye to haka me ya ja masa tsumbin maganar babansa shi ma ne shi sa Allah jarabe da bala'in ƴaƴan a yanzu shi sa duk abin da baban ke ce maka bari kar ba ka ce dan me ba a tambaya ko wani eh wanda kake so eh ka bata kawai to baba cikin ka gama kawai kuma ka gama kuma da gargasan garkan ba ka bar abin da gaske to zai ji daɗi a ransa daɗin nan da ya ji shikenan Allah ya yarda da kai to ba hake nan baka tawo kuma sana canza mana tafita ta gani walaikum salam to ta tafi saudiya to na farko ma ta bar garinsu ta tafi wani gari kamar guru ta wuni ɗaya ta dawo babu muharraminta haram ne a musulunci haka manala ya faɗa mace ta yi bulaguran wuni ɗaya ba tare da muharraminta ba haramun ne a musulunci bai halatta ba bari kuma ta bar ƙasarsu ta tafi wata ƙasa ta zauna tana wai aikin boyi-boyi ko neman kuɗi ko wani abu kuma ta yi aure a can ai sukin lan ya yi yawa a cikin harkar to amma da ke zamani ne hakan za a auren a ta bugo baban na ta waya ko wani kiranta na samu miji zan yi aure kaza kaza kaza to ya sanyi da sanyi ba yi ko kuma tana tura masa kuɗi yana dafewa dai ta mata a shi sa akwai hatsari suka ce ma fa masana fa duk mai son ya samu arziki a duniya ko in ka tafi wani guri neman kuɗi a garin da ka tafi to kai hattara da zama a garin ka nemi iya kuɗin ka dawo garin sai da in zaman ka ala tabbatar gaba ɗaya a can yanzu ka bes kana da iyali da komai a nan to ka zama ɗan ƙasar kaga kenan amma ta ka tafi kuma yana daga wata a can ita ma ta tafi daga wata ƙasa yar bariki ce yar uwarka sai kuka yi aure ai akwai matsala a ciki ba ga auren da ake galibi irin wasu ɗan ai matsala ake samu a ciki domin wata mata da ba sa'ar auren ka bace suka ce a cikin aure akwai wanda ke kufi shine sa'ar aure ai kowa san sa'ar ko ƙwariya ta bi ƙwariya wata za ta aure ka ne saboda a can za ta kare yawa da kai kun gane abin da ake nufi tana sakin layi da yawa to amma yanzu da wani abu ya kullo na ciki ba ta da miji za ta ta zaune to sai ta aure ka har za ta ci gaba sakin layin ta kenan ko an samu juna na waye sai ka ga mutum baki kirin dan dunawa sai an aiha masa wani kawai wani balarabe balarabe to irin waɗannan abubuwan wa an aiha masa wani bangali bangali haka kawai so ba daidai bane haramun ta yi bulaguro ma babu muharraminta na wuni ɗaya manzo Allah ya hana bare ki bar kasar ku ki tafi idan babanta ne ba ta umarni ya saba wa Allah kuma ga cikin fushin Allah kuma ya halaka zuriyarsa zaga mutum wani kamar mutumin kirki kuma ya san me yake wai ƙasa ta yi aure auren ya samu tsala zai biya masa kuɗin tafi umara daga nan fa shi zai biya kuɗin fa zai tafi can umara ki zauna ki ɗan huta eh to amma gwad da so kayan yanzu suna da matakai masu ƙarfi suna ƙasa in kana son ka samu kuɗi sai kana da igamus za ka na biyan kusan ƙalla miliyan biyar na najeriya a shekara kafin ka samu aiki to da ke mata ne kuma su ba su fiye aikin kamfani ba sai da aikin boye-boye a gidaje su amma da aka samu duk wanda yake zaune galibinsu ba dukansu ba akwai masu tsari masu kaza masu kaza amma da suna da damar zuwa sai dai a yanzu ba damar dawowa kun gani sun fi shekara kaza a can ba su kuma da ko sisi yanzu kuma anan ba su da komai tun ta dawo ya rafe da rayuwarta sannan kuma kuɗin jirgin da ta biya daga can ma zuwa nan yanzu ba ta da shi kuma yanzu zai gane cewa kai kana son dawowa kana ta yawo ba su kama ka ba da ƙwarai kuwa sai su barka za ga wani gashi nan wani gudu ya ce kamar kicin ba za ga mata biyar goma suna kwana a ciki wallahi suna jin takaici yawa an yaudare su ne waɗansu daga cikinsu an ce za a ba su aiki za a zo a cewa yar kawai an samu aiki a saudiya za a biya mata kuɗin jirgi ta tafi haka kawai a kai ta kai kuma ga shashasha sai ka amince kai ta tafi shi kenan wannan daga gaskiya haramun ne a musulunci bai kamata ba haram ne musulunci ya hana bulaguro ko na awa ko na wuni ne to ta tafi da muharraminta shine babanta ko kaninta ko danta ko yayanta kuma mai hankali ba yaro karami ba wanda zai ba ta kariya da mutum mace a musulunci tana da kima ne ana mutunta ta ne ana boye ta ne kaman gol ake mutunta ya mace a musulunci amma ta mai da kanta kuma ballaga za ta shi da ta shiga uku saboda ka wannan akwai hatsari a ciki eh yace shi kuma wani ne kore ko menene mani'an irin to mai hanawa ne hafinan laha min tala'ib shine zai bata kariya kar ana wasa da sha'aninta in tana da tsayayyen mutum an za ku gidan da duk wani wanda ba daga sai ke san aure bai sai da gidan ya zai buga da gidan ba saboda an san gidan tsayayyen mutane ne mai gidan tsayayye ne mutum ne wanda aka san tsayayye ba a wasa a cikin harkar gidansa duk wanda ya zai gidan shi maganar aure to kawai auren ya ji daga ba a zuwa a ce za a yi soyayya da yasa ba a saboda ya san me yake kafin ka je ce sai ka turo babanka ko ko ka turo wani kuma in ka turo wani sai tambaya kai da ka zo din shi wanda ya turo ka din me din ka ne a dan anguwar mu ne ba shi da baba ko ba ka bane ka san waɗansu aure na musu hankali kawai zai ce malam za a je a mu tambaya da Allah wata yariya ce a ga ta ni kuma ran ma tambaya eh ha to ina babanka a yara su to ina danginsa ko ba ka bane a dole akwai aiko in babu sai ka koma bangaren mamarka a dole akwai danginta ai to haka ake yi. amma a turo maka wani kawai zo ai wani ne ya turo ga an turo mutane masu kima wasu manyan malamai a ya kawai ne sojan gona ne musamman a birane suna irin wannan abu a ɗauko maka sojan haya a kama gidanka su nemi aure kuma ka yarda daga baya aure kuma ka rasa ma inda ma aka kai yarta a nan ma ana yi ko to laifin uban ne sai ka yi bincike to madalla bayan ka yi guda to madalla to ku ɗin menene ɗin ku shi a ni sunana wane wane ina guri kaza shi wannan ɗin ƙanina ne baban mu ɗaya baban ta ƙare ba baban da rasu kuma ce baban mu ne ma ce in zo a madadinsa ba za ta ƙare saboda ka yi bincike daga nan zuwa kwana biyu sai mu dawo amma ka baka kawai a ba wani shirme ka bari yarka shi kenan to shi wali shi ne zanto mali'an kuma hasilan laha ne tala'ib ko ya ce wallahu la halin min al'adun mun yace ya ce tsala zalla ya ce sai sulama iza atakum alkaɗibu ko alkiɗabu lil amin lil auliya zalla ya ce iza atakum man tabbana dinahu ya ce idan ya zo muku ku suwa ku mazaje waliyan mata duk wanda ya zo gidanku neman aure a gurinku kardauna dinahu kun yadda da addini mana kun yi bincike kun gane mutum ne bin qur'ani da hadisi domin shine asalin tafiyar musulunci yana bin qur'ani ne da hadisi a bisa karantarwar magabata na kwarai ko da bai ce shi ko dan wata kungiya bane domin musulunci ba kungiya bane ina fata an gane amma da kai bincike eh duk tsarin addinin sa yana bin qur'ani da hadisi baya bin wani abu da ba su ba haka addinin sa ya zama dadin kenan ko sannan kuma ne wa amanatu kuma kuka yadda da amanarsa shine ɗabi'u da halaye waye mai amana duk mutumin da zai nemi halal ta mai amana ne domin wanda baya cin halal zai ta haram yana da amana ba shi da amana domin ya ci amanar kansa ma tukunna kafin kuma waɗansu haka misali magana sai ke cewa in ya zo gurin ku neman aure wane ne da kuka yadda da addininsa wa amanatuhu a wannan hadisin kenan da kuma amanarsa a wata wani hadisi ko ce wa kulqahu kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa haka da abu ɗaya ne ai da amana ta cikin tana cikin ɗabi'u masu kyau duk mutumin da yake da amana a ka sa mutum ne ne kokarin kiyaye haƙoƙin mutane ba zai ci amanar mutane ba yana kiyaye haƙƙinsa yana kiyaye kuma haƙƙin al'umma baya kaza mai kirki ne mai far'a ne mai haƙuri ne mai juriya ne da sauransu to ya ce ku aura masa kawai kar ka damu kuma anan cewa menene karfin jarinsa tambayar shi ne menene sana'arsa dole a tambaya sana'arsa ce ai ai babban mutum ne wannan jaki yake lodawa ana kaiwa ya sunan garin ma kan kasar in yawaranta obolo jaki yake lodawa mota biyu ko uku ce kai ta haimai kuɗi ne ce wannan kuce ba za a ba shi saboda haram nake ci ba za a aura masa dole a san sana'arsa amma sanin sana'ar shine karka damu da karfin jarin kawai sana'ar ta kirki ta ta halarce ta ai mutum ne mai kokarin sana'a ga sana'arsa an sani an ganta a fili kuma a duba haka ne sai a ba shi aure kawai kar a ce sai an ga tarin kuɗin sa sana'ar kawai ake bukata domin babu sana'ar da ba mai kuɗi a ciki ko babu sana'ar da ba talaka a ciki saboda ka shi arziki din kuɗi ba sana'a yake ba a jikin mutane ne shi wani Allah rubuta masa zai mallaki kuɗi a duniya za ka ko me yake yi sai kuɗi shi kuma wani Allah rubuta masa ba zai tarin kuɗi ba a duniya za ka duk abin da zai bai tara kuɗi ba amma ya ka samu asirin sa a rufe yana cin halak ko mai kishin kansa ne zai tashi nema ba rago bane ba su ulukun bane kaga wanda nan Allah ya hana a aure shi yace me fa su ulukun la mala lahu kamar ka ce lusari ne baya neman kuɗi ta gani amma wannan hosla ne zai tashi nema hanyar kuma ta halal ba ta haram to za a ba shi aure domin zai ci kula da ba ta abinci ba ta magani ba ta sutura ba ta gurin zama kaya mutuncinta ko yawa to dole sai a duba wannan abu ya ce to ku ba shi aure a ƙarin hadisin masu da lake cewa idan ba ku ba wa irin waɗannan aure ba to za samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girma duk wanda aka aura mata mutumin da ba mutumin kirki ba ai haga an kashe rayuwarta ta je aihuwa ɗaya biyu auren ya mutu ta zama bazawara in ta fita kuma ba lalle ba ta samu wani mutum ma mai kima ya aure ta ta samu wani tsoho da ya ba manta ma ta yana san haga ta shiga cikin walagigin rayuwarta daga nan kuma ya da ta aifa sun zama problem a society domin uban zai ba su a walakance mai wa a yi rahin sa matar uban ba ta da kirki shikenan an shiga mala'i yasa ka ce duk wanda zo neman aure abu biyu ake lura da shi kawai kuma kai ma in za ka yi aure a matsayin ka na saurayi abu biyu za ka lura da shi a gun yarinya riko da addininta shi kuma ya gane addininta galibi ta lura wace ce mamarta kun gane saboda an fi alaƙa tsakanin ya da uwa akan ya da uba sai ka zo ka san wace ce mamarta me ɗabi'un mamarta sai a bincika ma in aka samu tana mace mai kirkice shi kenan haka sai ka je ka aure ta kawai dan ana tsammanin duk abin ta daga uwarta tana yi za ta kwaikwaye ɗabi'u ita ma irin wani yawwa to shine yace wallahu laha anil adli ko ai an yamna al wali muwalatuhu min al kufi Allah sai ya hana waliyai ma kar su hana aurar da ƴaƴansu mata ga mutumin da cancanta aura masa mutumin kirki ne ya cancanta a masa aure kuma sai aka hana sai boli baban kawai ce shi a baya son shi saboda ai ba shi da digiri da kenan ko da haka ake sa wata ran muna lokacin ina da masu wani ce ai shi in kai digiri ko baka da ko sisi zai baka yasa yace amma haga shagon nan ga kai fa a ciki ba yace ko kana da shi so guda biyu ba zai baka yasa ba saboda wai me zaka ci me zaka bata saboda an bako zalla ne a lokacin to da ke Allah sarkin gaskiya ne har yanzu Allah ya juyo an gane gaskiya da cin abinci yana gurin sana'a albashi ba hanyar cin abinci ba ce sai da ka mutu domin wanke wasu ka duba Najeriya da ka rakanta ma'aikaci ka duba kana aikin tukuru ka ji aiki musamman kuma ƙana ma'aikata ya fita aiki sau biyar a kwana biyar amma abin da ya ci ma gagare shi in aka bai albashinsa na wata ɗaya wallahi zai iya cin yara ɗan yana saboda bai kai ba dubu arba'in dubu kaza to hajin kama sai to irin wani saka ce su iyaye da ta auri miji wani da ta saka rabu daga baya suka yi nadama ya ce zai dawo da ita to karka hana a matsayin ka na wali in dai mutumin kirki ne saɓani ne faru suka rabu yanzu akwai irin wannan ba to karka ce a ba ta kuma gidan wani ba a kowane za ka ga an yi saki ba ta gama idda ba sai mijin ya yi nadama a zo a yi biku a bada haƙuri sai kuma shi wani ya ce a tun da ya suke ta shi wani ya samu irin wani kitso aka buga baban ya ce ina ba ta dawo ba to sai ta ga wani malami shi miji ya ce a sai da sarki ne ta gama idda ce ba ta gama idda ba to karka damu ka je ka sallah a masallacin anguwa sun da yake sallah ba tambaya la kai ba ana gama sallah ka ta farat assalamu alaikum ya liman ni ne wane wanda na auri wani ta yar gidan wani kaza kaza eh wani abu ya sa na hada na sake ta yau kwana kaza amma na yi da dama na dawo da ita daga tafiyar a yi jana yi saboda auren bai kare ba dama sai ta fikirin ta da har abada to ko da a ce ta gama iddar amma yanzu ya yi nadama ya turo biko in dai ba ɗabi'unsa ba ne muna na sun saba addini to kai wali Allah ta kai haƙuri ka koma gidan mijin haka Allah ya fi so to da dama ana samun ingantuwar aure bayan an yi saki sai sa Allah ce da ka saki na farko to ta zauna a ɗakin ta yi idda a nan domin a yi sasanta kai da kai ko shi ya yi nadama ita ma ta yi nadama sai ga daga basin sulhu kuma daga auren yanzu ya yi ƙarfi ya yi daɗin da hayafi na dama to aka ce kai ku iyaye kada ku hana irin wannan auren kuma ko da ba wai sun yi auren bane yanzu yake neman ta auren farkon aure ne a mutumin kirki ne amma saboda kai mai yiwa wani abu nashi ne bai maka ba ba wai shari'a ta ba to karka ce ba za a bata shi kaga Allah sai ja kunnan su ma waliyai kar su yi abin da Allah baya su ina fata an gane ka zama su saukin ra'ayi aka magana wani ne ta oke to wani ne to shi wannan waye sai a bincika addinin sa lafiya ɗabi'un sa lafiya shi ke raka wasu aure har ka ce to me yake da shi me ya ci me zai ci me zai baki arziki ya na Allah ne abin da ba su shine mutumin da ba da sana'a gaba daya wannan shi ne rasul salam e wannan ai maganganu jiya na malamai ne akwai masu ganin cewa kwata-kwata kawai ya zama saki uku kawai magana ta in kai uku a ɗaya kawai ya zama uku kuma daga ce har akwai sahabban manzan Allah ta duwan da yi wasa da addinin Allah Allah ya ce a yi saki ɗaya a talaƙo marrata ne ma ya ce ko ɗaya biyu tukunna daga nan a ci gaba da aure ko kuma ƙara na uku kai kuma sai ranka ya ɓata kamanta addini kamanta musulunci da za ta yi saki uku sannan kake faɗan ukun me ƙudurinka a ranka uku ne eh kuma ko ya zama uku haka suka ce da yawa daga cikin malamai har da cewa kuma akwai masu ganin ba haka ba ka gane yawa to shi wani ya ce wa Abdullahi bin Abbas na saki mata ta saki goma sai ce masa shi dai Allah abin da ya faɗa a wuri karshe saki ne uku to ukun sun shiga sun zama saki uku bakwai ɗin kuma kai da Allah ta haramta gare ka haka shi ma ɗaya faɗa lokaci ya ce goma sai ɗauki ko cewa tun da iya gajin uku ne to ukun ta zama haram saboda ka ba mu ganin sake aure a tsakanin su amma kuma masu ganin cewa za a je saboda kamar za su mai girman gaske sai an kirawo mijin kuma an bayan rantsuwa sai an ce tsakaninka da Allah da kace saki uku me kake nufi a ranka eh to anan kuma in ya ƙarya fa zai gama da jarabawa in ya ce a hiɗe ki nufi to shi ke za a maida masa aure amma kuma daga nan ba za su ƙara jin zaman daɗin zaman ba saboda sa'awa Allah shi yasa Allah sai tun da haka kaucewa dokarsa to kuma da jarabe ka da abin Allah ya samu dace eh ya ce wala ko ya tafi an tarda bihi da haka ita mace ba ta awa ko radiyat bihi karka ce kai a matsayinka na wali ga wanda ya dace da aure yarka amma saboda wala Allah da wani abu nashi ne bai maka ba kai ko ba Allah saba ba a shari'a ya kamata ba shi aure sai kai in fadi wani ce a ai saboda yana da wata mata yayin da ta ba ya hada da wata kishiya ba haka ba dalili bane musulunci ba hujja bane ko hujja ne ba hujja bane to irin waɗannan abubuwan to karka yi su dai mm eh a iyalinsa ne a idan ta gama idda ta riga ta gama idda bayan an yi saki ɗayan ta gama idda ta ƙare ta tas to yanzu kuma kaso sai ka zo ka sulhu za a dawo to za a biya sabon sadaki ne ai sabon ɗaurin aure ta gane ai yawwa to shine amma idan bata gama idda ba eh yana nan yana nan ya yi saki ɗaya ta gama idda sai yanzu aka yi suce ya ƙara biyan sadaki aka ƙara aure aure to yanzu ya auren sai ke igiya biyu ne tsakanin su ba uku ba ne saboda ai wani bai aure ta ba tana nan dai har yanzu to wani ya faru aka ƙara ya zama saki biyu to wannan shi ne wannan amma idan ya yi ɗayan nan sai ya haɗa aure wancan in ta fito in ya dawo wancan dai babu wasu suka ce to ko ta auri wani in ta dawo sakin can ɗaya yana wasu daga cikin malamai haka suka faɗa suka ce ai ɗaya ne kai mata inda uku ya mata ta gama ta naba mata rabin ta auri wani to in ta dawo fresh ne to bare ma galibi duk wanda ka ga game da wani jarabawar to yana wasa da sakin aure ne to sai Allah kuma sai jarrabe shi sai ji baya son kowace mace a duniya sai ita amma laraba suka ce wai ko ya ce wai iza wa ka'az zubabu ala da'ani rafa'atu yadi anhu wa qalbi ta tahihi yace ai idan kuda ya fada kan wani abinci da nake ci sai kuda ya fada yace sai cire hannuna in bar abincin duk da cewa raina yana son abincin kun gane hausan nan ba sa jin hausa ko wasu ba su gane ba to ba ko ka taɓa yin aure ne ka taɓa yin aure ba za ka gane da wuri ba mu ƙarasa karatu kuma eh eh mu ƙarasa karatu ko eh ina yake yace lakin la budda an yakuna kufu'an aidan yace wajibi ne a gurin aure a samu fa daidaito daidaito ma'ana ƙwarya ta bi ƙwarya a nan ne zai zunto samari da yawa sa shiga matsala a aure ko maza da yawa kai ka manta kai dan waye in suka ce idan ka manta kai waye dan waye zaka sha wahala a duniya duk damar da ka samu a duniya ka rika ji a ranka cewa sai waye kuma dan waye waye babanka waye kakanka zai baka daɗin zama a duniyar nan ni almajiri ne dan almajire ne a tsangaya ka haife ni so ko na shugaban ƙasa ni dan tsangaya ne haka ba zan jawo ba zan samu matsala ba domin duk na gona da kyalkyal banza na san bai kai aji na ban kai ajinsa ba so ya tafi san ba zauna da shi ban sa ma a ta ba in ji ɓarawan tagiya kun gane amma zaka ɗan samu kuɗin cenuwa kun ce nawa ne ko na kasuwa ko ka ci riɗi ko ka sayar da zaki ka samu kuɗi ehe kai ka daga samu wata first class baby akwai matar da ba masu talaka mace da akwai saboda babanta mai kuɗi ne ba ya fata a gidan kuɗi su a gidansu ba a cin shinkafa ta tsinta haka ta tashi a gidansu madara sai dai su ture a gidansu kaza ko nama a firji yake za ka ɗiba ba ƙaidi za ka ɗiba sarkace? sarkace zuwan nan sarkace bace babanka inda ya siya iyayensa leshi na dubu ɗari da hamsin ɗari biyu ke siya musu su kansu ne sa musu leshi za su yi adon ba wai ba sun lafa dubu ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu leshin suke sakawa a tamfa ta dubu ɗari biyu ake siya holland ce ko ingila ake zuwa siya a tamfofi masu tsada sai ta tana son ka ta me kamata ka yi to sai ka iya bayani ku rabu cikin salama ka zame ka ki kar ka taɓa yadda wallahi ba su arka bace wallahi domin hatta imam malik allah masa rahama ya ce idan ka yi aure matan ka fa ba dukansa ɗaya iri ɗaya ba ne ya ce za ka ciyar da kowace mace ce da irin abin ta tashi akai tana yi da gidansu yanzu kyawar yar sarki zai ka ciyar da ita da irin abincin gidan sarki za ka iya idan ba wuta yanzu za ka ɗauke wuta kana da solar 24 hours kana da generator da ac 24 hours to ba matar ka wuce ba kai ba ita kawai ka girma mata ka zane ba matar ka wuce don ba ku daidai da ita ba suka ce ma malamai wanda yake morewa aure shine ka aure da kai ka fi su arziki to kafin more auren ka fi su dama to duk abin da ka ba su suna godiya suna jin daɗi suna goma cewa sun ɗaukaka masu kai kuma a gurin ka abin ba komai bane domin kai kana da shi a lokacin amma in ka je ka auren suka fi ka arziki ko tana saka rashin dubu ɗari biyu ɗari biyar tana karama a gidansu kai kuma yanzu an je an gama aure kayan ƙuri ka sai kayan ka sai kayan aure an yi shikar to daga baya ka gama za ka za ka so wata atamfa ka so ka kai kurkasa ta dubu hamsin za ta gode ma ko ba ta laifi wa musulunci don ita ba ta saba da shi ba ta kuma ta ce maka ni ba na cin komai sai dankalin turawa da kwai wani abokin da ta bara wurin ta ce masu ita ba ta cin komai gaskiya sai dankalin turawa sai makaroni ba ta cin mashin kafa a wurin zai to to shi ana samun kufi kenan kufi to shi ne ita ko ba ƙarya ta maka ba ba ƙarya ce ba to shi za ka yi aure ka nemi sa'ar ka aure akwai wanda lalle ba sa'ar ka bace da gaske kawai ka yi haƙuri ba sa'ar ka bace ka ba ta haƙuri ka gode mata eh to ki yi haƙuri in ne aure zan miki ne suna ko yau irin da in faɗa shi da baran manta da ke ban sha Allah amma ni kin fi ƙarfi na yau to sai ne kufi kenan yace to la budda min al-amrayni yace wajibi ne a aure a samu abubuwa guda biyu an ya kuna kufu'an a samu daidaito da daraja da matsayi tsakanin matar da mijin kuna ganewa yawwa ita ta saba da kaza shi ma da ba an yi sa dan layi kaza ne haka da dai kenan ba wani ta da hankali a shi kuma ta sami an yarda biyu kuma ita tana son shi wannan na ga waliyai ne masu aurar da matan in ana neman auren yarka to ka kalli wannan abu shi sa'an aurenta ne daidai da ita ne babu laifi sannan kuma tana son shi ko kuma kai ne kake son ta kake zance wai ga da ki aura ya da ki huta to wace maka hutu a kudi yake samun hutu ba kudi bane hutu a aure wani ce da ta faruwa na aure wallahi muka je aka saka ni a ciki ba na so aka saka ni dole da muka je har muke magana da kakar yarinya ita ce mun to kaga tunda kai kana fahimta ta ka gaya wa wani baban yarinya ke na ɗanta ne sai ka gaya masa wannan abin da wanta ba ta so kawai ya bar magana na kar a yi ka ji ko in ce to ka san waye wata kuwa ita mace ban sani ba ta ce to wallahi mace in tana son mutum har ta mutu ba ta daina sai shi ta ce mun ita kanta nan da na ganta tana son wani ba ta aure shi ba ta son shi kuma har yanzu wallahi al'azim da faɗi wannan abu hidar tsorata wallahi ya ce mace Allah ta ce mun Allah ta ce wallahi ina son shi har yanzu na yi aure na zauna kaza ka samu duka kawai na yi ne saboda iyaye na amma ban taɓa jin daɗin auren ba ta ce kai don kana da hankali na gaya maka to na gode Allah ka hana lafiya eh Allah sa a gama lafiya ni ma na rubuta wa na aji kar ka yadda a ce babu so a cikin aure babu baya yi musamman a gurin ita amace domin ta ba da rayuwarta ne gaba ɗaya a gunfa namiji yanzu shi namiji ai zai auren wata ko mun san da kake mutu ai zaka yi auren wata ko ba dan baka san mutum ba domin kai cewa haka Allah yi ka kai ira ne ko dan wuya aka yi ka ai mana amma ita ai mace in dai aka mata auren da ba ta so an kashe rayuwarta ai duk zaman ta tsiri da cikin dole cikin ba daɗi to yanzu wannan alhakin yana kan waliyin ta baban da ya mata wannan auren to mijin suka sa dole eh eh su sai ana akwai wanda baban nata ne ma ya rasu ta ce mijinta to wani eh ta ga babu ya rasu eh to auren ka ya kare da ni wanda lafiya ku ta ce wallahi da gaske nake ma kayan su kusan guda biyar ko shida a lokacin kamar ya ta ce wallahi tallahi ban taba kaunar ka ba kuma namunci ɗaya baba ne ke biyayya amma don girman Allah ka sake ni ba zai ta an yi magiya ba kuma gaskiya ya faɗa duk namijin aka ce maka ba na son ka ko Allah ya wani malami na haka ya ce mu yace dan dan are ya ce maka ba na san ka kuma kuma ka shirya wa karban abin a take ka lura kai ma ka ji dadi kar ka sare yace wala ta'adas nace Allah saka da alheri dan Allah ki hakuri amin to na gode Allah ya miki albarka me kike so ai kuma auren dole da rabu wallahi raba auren ake ake ake ce kace aka ce ah to aya ba Allah bane ya kawo su kace ku tsarku da kuɗa kuɗa in na mutu yanzu fa ya za su ƴaƴan ya za su yi haka babu amsa ko saboda ka ayi haƙuri wancan da baba na biyayya amma dan girman Allah ni ma amin haka in ji daɗi kuma aka mata cikin ta tsare to dole a samu arrida tana son shi a tambaye ta bayan ya zo an turo shi an ba shi dama an yi zance eh to kai kai da hankalin sa eh to ya tambaye ta tana son shi za ta tambaye kuma ta hada ta da wanda ba ta jin kunya kamar bayani ba wani kunya ita kuma ta faɗa gaskiya a ai ina zan ma za a raga ne ma idan tana sai daga zuwan shi za ka ganta koma gida bayan sun rabu da koma ta ta fara murna tana ba da labarin sa haga labarin ne kenan tana son shi amma ta da ran tabace ya bakon da kai ya tafi an zawo ala ko to shi ne ya ce to dole sa samu wani na yake wal kafatu la ya'rifuha illa ar-rijal daidaito abun ya kamata aura ba wanda yake ganewa ta sai maza namiji mai hankali shi yake gane wanda ya kamata aure yarsa na fata an gane yau amma wani zai tusa mace kokari ke ma tusa mai kuɗi yarsa wai ta ji daɗi saboda shi ne da rashin sanin da ake cikin eh yace a halin ukuli mazan ma masu hankali in jimal la ta'rifu hal nisa'u mata ba sa gane daidaito a aure su su kawai suna kan mutum shi kenan su suna kama an gama rayuwa to da ka saka ce dole a sa namiji ya tantance mata kar ki aure haka wata mata ta ce manzo Allah na samu zawarawa guda biyu kace da wadawa tace da wada da wani sai ce kar ki auruwa ne dukan mata yake wani kuma su'ulukun ba shi da kuɗi ba shi da komai ba shi da sana'a ya ce ki auruwa ne sai faɗa mata labarin wani shi ba santa ma lokacin ya ce walakin in ki yi usama ki auri usama ya ce za'arinka usama kuma abin da yaro ne saboda ta babbar mata ce ya ta kama irin ta ya ya mata yarinta zana ce mata ta ɗauka kamar shawara yake ba ta sai ƙara ce mata in ki yi usama ya ta gane cewa umarni yake ba ta ya ce sai na yarda sai na aure shi sai kuma na ga alheri mai yawa a tare da to haka ake to haka haka shine matsayin waliyi kenan sai a wani ki rabu da shi bari ga wani in dai kika auri wannan mutumin kirki ne ba zai walakanta ki ba haka shi sadana aliyu wa zan ba wa yata yace kamata mutumin kirki in yana son ta zai karrama ta in ko baya son ta ba zai walakanta ta ba yanzu wani zai iya zama da mace baya son ta sama da shekara goma amma ba ta gane ba amma kuma shi baya son ta saboda mutumin kirki ne ba zai walakanta ta ba me yawa dan baban ta yake rike da ita akwai irin wannan akwai su suma da yawa ya ce ko ba sa ba sa gane wani sahibatul mai al'awaɗi masu gajeren tunani wani nufusul mai da'ifa da kuma ƙwaƙwalwarsu ƙaramar ƙwaƙwalwa ce saboda su abu kaɗan ma sai burge su ai suna son wani ne saboda ya iya zance ya iya jawabi akwai magana akwai wanka akwai turare kyau ta aure shi kuma ta auren ba zai yi ba za mu tsaya nan kuma mu ƙarsa ba tsaya ko lokaci ya yi nisa ko to babu ne sai sati mu karasa an yi ta tambaya ne saboda darasi ne da shafi rayuwar kowa mara kowa to kuma amin ana buƙatar mutum da hankaltu aure ba abun wasa bane saboda shi ne suka ce idan mutum zai yi aure musamman matashi saurayi idan kai kuskure aurenka na farko galibi to galibi in mutum wani har abu da ba zai ƙara jin daɗin rayuwa shi yasa idan kai so ka ci nasara aure ka bi matakan da muka bada shawara a kansu da farko kai istikara bayan ka ganta sannan ka nemi shawara a gurin iyayenka kai tukunna a gurin naka iyaye Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika